Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
اللهم يا من له الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الغني الكريم أسألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الهادي إلى صراطك المستقيم صراط الله الذي لا مصروف عنه تجر بها كذبة النبي اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا بسيد المختار ونوره وفيده المدرار فهب لنا العلوم والمعارف وعطينا المرام والعوارف يا ربنا وبعبد العباس وسره ونوره النبراس وافتح قلوبنا بخير جما واملا فؤادنا بنور الامه يا ربنا بسيد التماس بنوره وهم التماس يا ربنا بجاه التلاوي ومن بسر الياوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الطير يا ربنا بسيد سقيرجي ومن بلاد الفيديجي لئن لنا الحديد والجبال بعدنا الجنون والقبال وافتح لنا الكنوز والعيون وامسي بنا الادران والعيون يا ربنا بشركنا الخليل قوس الورى ونوره الجميل فهب لنا المراد يا رحيم والليل للامور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنجبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري والتأدي في بنظرة تأتي لنا بالزفر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne kuma ko dan wane a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a muna miƙa gaisuwa ga halara ta shugabanmu maulanmu shek salahuddin yas radiyallahu ta'ala anhu wa Allah anna khair muna miƙa gaisuwa ga dukkan muƙaddamai da muridai da ɗalibai da talamizai masoya shekul islam wa murshidul anam مولانا الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني قدس الله سره ورضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خير
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي عسانا بجاه المصطفى نرزاق السقيا وهو كريم من أتاه يا نجبك يا بقى ما دعا وكتابه كفانا من الآيات من زرع الهادي كساق ليوب عمدا قرقفا على أسهو حياتي مات الدنيا سقى الله أردا بالحقيق وسلئه مقر يعادي بالله سقيا لا سقيا عليه صلاة الله ثم سلامه أمرت نفسي فالفؤاد منها يحيا عليه صلاة الله ثم سلامه أكون بها رب الممات بعد المحيا
وجزاه الله عنا خيرا yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai
harfin yayi
harful yayi
asana
yace ya kusanta gare mu
bijayil mustafa nugdaqus sukiya yace asana ya kusanta gare mu nugdaqus sukiya
wato ya kusanta gare mu a bamu mu sha kuma a bamu damar mu shayar bijayil mustafa saboda alfarman Mustapha zabin Allah sallallahu alaihi wasallam wato mu zama mun karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba mu damar mu shayar da kowa bijahil Mustapha dan alfarmar mai alfarma a wurin Allah sallallahu alaihi wasallama shine al-Mustafa zabin Allah yana faɗi a cikin hadisi yana cewa tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azimun duk abin da za ku yi ku roƙi Allah alfarmata saboda alfarmata a wurin Allah tana da girma shi ma'anan mustafa shi ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya fifita shi a bisa dukkan halittarsa ya zaɓe shi daga tsarkakan bayansa zababbu sannan ya ba shi cikakken tsarki sannan ya mai da shi shine safwatan lubbi min al'alamin shine ainihin ainihin tataccen ainihin tsarkin talikai baki ɗaya sannan shi ne mafi girman halitta wurin jama'a shi ne mafi ɗaukakar wurin ambatu sallallahu alaihi wasallama an karɓo daga wazi na tubnul askai Allah ya ƙara mar yadda ya ce manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'ila wastafa min waladi Isma'ila bani Kinana واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم يجي الله تبارك وتعالى يا ذابي ‘ya'yan annabi Ismaila a cikin ‘ya'yan annabi Ibrahim, sannan ya zaɓi bani kinana a cikin ‘ya'yan annabi Ismaila shi kuma, sannan a cikin bani kinana ya zaɓi ƙuraishawa sannan a cikin ƙuraishawa sai ya zaɓi bani hashim to a cikin bani hashim ɗin kuma sai Allah ya ware shi ne maulan mushe ibrahim ke cewa muhammadul mustafa aulahu maulahu kullil adaya wa adnahu wa alahu awahu summa hadahu fahatada nafarun bi hadihi wa bu'aidal faqri agnahu allahu daharahu والله أرسله للخلق درا فما في الرسل شرواه قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفه ذا المصطفى وصفه من أجل قرباه قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى ذا المصطفى وصفه من أجل قرباه shehu radiyallahu anhu ya ce Allah tabaraka ta'ala ya zabi al-mustafa zabin Allah sannan ya ba shi dukkan kyaututtuka ya ja shi kusa da shi ya ɗaukaka shi ya tattaro shi ya shiryar da shi ya shiryar da bayi da shiryarsa sannan ya wadata shi bayan talauci Allah ya tsarkake shi Allah ya aiko shi ga halitta baki ɗaya a cikin manzanni bai da tamka sallallahu alaihi wasallam hakika Allah tabaraka ta'ala ya zabi al-mustafa zabin Allah daga cikin zababbu ya tsarkake shi ya zabe ya zaba mai iyaye ya zaɓa mai mata ya zaɓa mai abokai ya zaɓa masa sahabbai duk wanda zai kusance sai da Allah ya zaɓe shi ba kowa da kowa ba kowane wawa Allah ke kawo shi gaban annabi kamar yadda shi shi Ibrahim din ba kowane sakarai Allah ke kawo halarsa sai ya zaɓa ya tace yana faɗi yana cewa nafa'an yal ashrar daha wa saqali rijalat tuqa war rushd wal ilmi wal fawzi salahu ahibba'i yaluhu limufsirin saboda haka duk wanda kaga bai gane almajiran shi Ibrahim su ne tatattu a cikin halitta Allah ba makaho makahon kuma kurma bebe kuma gurgu bai zuwa ko ina dan ko da makaho ne in ba kurma bane zai dinga ji ai sannan in kaga bai fahimta ba bai ji ne sannan ko da makaho ne kurma ne in har yana iya tafiya zai kai kanshi inda zai gane ishara to sai in ya hada uku ne ba zai gane ba in ya zama makaho kurma gurgu shi dai a zaune yake sannan bai jin labari sannan bai gani amma matukar mutum yana da ɗaya daga cikin ukun nan zai san cewa a cikin halitta yau ba kamar almajiran shi ba to shi ne
fahuwa shehu ya ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karimun wai mai karamci ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai karamci ne wato mai yawan kyauta ma'abocin baiwa da alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mafi yawan kyauta daga ya fi iska mai zub da ruwa kyauta ya fi girgiji sallallahu alaihi wasallam man atahu duk wanda ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bukatunsa bukatun koya suke ko mun girman bukatun bukatun na duniya ne ko na lahira ne yanal bugya shehu ya ce zai samu dukkan bukatunsa ba za a rage masa komai ba duk abin da ya zo da shi na bukata Allah tabaraka ta'ala zai biya masa dan wato an rawaito daga Anas dan Malik Allah ya kara mar yadda ya faɗi ya ce ma su ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an shay'in illa adahu ba a taɓa tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ba sai annabi ya baya duk girman abu in ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu yace fa ja'ahu rajulun fa adahu ganaman bainar jabalaini wata rana wani mutum ya zo masa da bukatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi raƙuma cike da manyan duwatsu biyu kamar kai ne yanzu kai a ce ka wato ka yi kyautan manya-manyan garejin tireloli guda biyu ka san sai an nuna ka sai an buga sunanka sai an buga hotonka a jarida sai an faɗe ka a jakan magori har a menene har a bbc sai an faɗe ka sai an nuna ka duniya ta ganka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiwon raƙuma yake a manyan duwatsu biyu safwani ya zuciya yana kallon raƙuman sun burge shi har yau na zuba daga bakinsu manzo Allah ya ce haba bawan Allah lafiya me kake kalla ka ce yanzu wane bai musulunta ba lokaci ya faɗi sunan manzo Allah ya ce yanzu wannan din naka ne manzo Allah ce nawa ne yaya sun burge ka ne ya ce ai babu dan balarabi yadda zai ga waɗannan raƙuma ba su burge shi ba sai manzo Allah ya murmushi sai ya miƙa mara sanda ya ce kwashe duka na ba kaga ko anan an sha bamban da wanda ya ce annabi mutum ne kamar kowa na tabbata yana kiwon kaji da wuya ya ba da garki ɗaya ma sai yi da kyar to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato karimun ne inji shehu radiyallahu ta'ala anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta shi babba ne a wurin kyauta sannan babba ne a wurin ɗabi'a sannan shi babba ne a wurin dangane sannan shi babba ne a wurin surkunta sallallahu alaihi wasallam da ya ba sabuwan waɗannan raƙuma sabuwa ne keto cikin jama'a yana ya ƙauni ya ƙauni aslimu fa inna muhammadan yudi a da'a malla shafaqatan ya ku jama'a ya ku jama'a ku zo ku musulunta a wurin muhammadu shi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana kyautar da wato baya tsoron talauci bayanta in ba wanda baya tsoron talauci ba wa zai irin wannan kyauta sannan imamu turmizi ya rawaci hadisi daga sa'id ibn al-musayyib daga safwan dan umayya yace laqad a'dani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'dani wa innahu la'abgabun nasi ilayya fama bariha yudini hatta annahu la'ahabban nasi ilayya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana bani yana bani yana bani abinda yake bani a lokacin wallahi a cikin mutane ba wanda na fiki a duniya kamar shi yace amma bai gushe ba yana bani sai da ya dawo duk duniya ba wanda nake so kamar shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karimun ne mai kyauta ne shine shehur jalla nake cewa wa innaka asqad nas ashja'u faris lizadana man qad kana qablu yubariz qasamta wa lam tabkhal wa ma futa kaziban wa lasta jabana min adakal jawai yace wa innaka cewa kai ya rasulullahi asqad nas kai ne mafi kyautan mutane ashja'u faris mafi sadaukan mafi karfin mafi jarumtar duk wani sadauki duk wani sadauki kafin jarumta liza dan haka ne man wanda kad kana hakika ya kasance kablu kafin kyautarka yubariz yana ja'in ja da kai yana neman yin yaki da kai dana ya sunkuya ya ba Allah saboda kyautarka akwai wanda ya zare takobi ana yaki ya zare takobi sai suka haɗa ido da manzo Allah sai manzo Allah ya ce a wani hadda kai sai yadda makamin ka kabarin ka ta yaya kai zaka ce wallahi ba zan iya yakasa ba bayan gida nan ba abinci shi ke aikowa ya zan yi fada da shi wallahi na fasa sai ya juya kan sallallahu alaihi wasallam shine karimun shi ya ce kasamta ya rasulullahi kayi rabu walam tabkhal baka yi ruwa ba wa ma huta baka taba yin zance ba ka zuban kana mai yatashen zance walasta jabanan baka zama matsoraci ba aljawaiz dukkan kyautar Allah min adaka daga kyautar kai sannan ya zo cikin sunan abi dawud da imam bayhaqi daga abdullahi al-hauzini ya ce wata rana na haɗu da bilalu da na ga bilalu sai na ce zo mana bilalu zo ka bani labari kai ne wato kake zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabi ke kyauta ne zo ka gaya mana mu ji sai bilalu ya ce ai manzo Allah bai aje komai a wurin shi balle a tambaye ni ma ya yake kyauta shi bai aje komai balle a ce ya yake kyauta ya ce ka gani ni ya dankawa dukkan lamarin dukiyarsa tun ran da Allah ya aiko shi har wafatinsa ni ke kula da dukiyar shi saboda kamar in gaya ma wani abu yana daga cikin lamarinsa babu wani mutum da zai zo masa musulmi da zai zo da yagajjiyar riga sai manzo Allah ya kira ni ya kiɗi ni ya ce je ka kasuwa ka siyo yadi a jiya ɗinka mai duk wanda annabi ya gani ya zo da bukata ya ce annabi zai kira ni ya ce je ka kasuwa ka yi awo ka keɓe shi ka bashi je gida a dafa mu ya ce haka rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitir har ya koma ga Allah in ji sayyidina Bilal ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'iman haka yi
ayatuhu sannan shehu jallalo ya ce kaga ayatuhu ai mu'jizatuhu mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda an kirga abinda za a iya kirga kusan dubu uku ko da ke maulan mishi ibrahim ya faɗi ya ce sun kai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu don kowane annabi yana da karama yana da mu'jiza gwargwadon yadda mala'ika ya zo masa kowane wali yana da karama gwargwadon yadda yake ganin annabi wanda ya fi ganin annabi ya fi girman karama saboda ka annabawa akwai annabin da mala'ika ya zo masa so goma akwai wanda mala'ika ya zo masa so sha akwai wanda mala'ika so uku ya taɓa zuwa masa akwai wanda so ɗaya ya taɓa ganin mala'ika akwai wanda ya ga mala'ika so arba'in akwai wanda ya ga mala'ika so ɗari hudu kamar irin su annabi musa amma annabi muhammad shi ibrahim radiyallahu anhu yace ya ga mala'ika so dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu adadin annabawa to saboda haka waɗannan ayoyin waɗannan mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama
wa kitabuhu da kuma ainihin kitabu wato alƙur'aninsa da Allah ya saukan masa bakat sarmada shi ya ce baƙat sun wanzu sarmadan titir ba abin da zai jirkita su ba yadda za a ce yau mu'jizozin manzo Allah sun ƙare ko kuma a ce a yau alƙur'ani ya ɓace ko an ɓata shi har abada alƙur'ani da mu'jizan manzo Allah baƙat ai bihibdillahi za su wanzu da kiyayewar Allah kamar yadda Allah ya faɗi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wato ai min at-tahrif wa ziyadatu wan nafi har abada alqur'ani ba zai ɗauki canji ko jirkita ba ko ƙari ko ragi domin Allah tabaraka ta'ala ya sanya shi wato mu'jiza ne abin gajiyarwan ɗan adam ne duk fasahar ɗan adam ba zai iya zuwa da aya ɗaya ba ko da qul huwallahu ahad ba zai iya zuwa da shi ba ko da Allahu samad ɗan adam ba zai iya zuwa da shi saboda ka Allah ya sanya alqur'ani ya zama mai gajiyarwa ga ɗan adam sannan alqur'ani ya zama wato magana cikin alqur'ani ba ta kama da magana ɗan adam ba balle ya kwaikwaye ta saboda ƙarya ba ta zuwa ƙur'ani ta gaba balle ta baya shi yasa shi ce sarmadan ai ba'in alamar duhuri alƙur'ani yana nan yanda yake matuƙar zamani musamman ma Allah tabaraka ta'ala ya sanya alƙur'ani yana da hadimai akwai su anan da yawa waɗanda suke daga 'yan adam Allah ya yi su ya sa su rika haddace alƙur'ani idan suka haddace alkur'ani sai su zama suna kiyaye alkur'anin daga dukkan wanda zai bata shi za ka ga babban mutum malami ko attajiri ko sarki zai karanto alkur'ani da ya yi ɓanna za ka ga ƙanƙanin yaro yana gini zai ce ba haka ba ne ga yadda yake saboda ya san cewa alkur'ani ba wanda yake da ikon da zai ƙara wani abu ko ya rage akwai waɗanda sun haddace suna nan suna kula da shi sabanin sauran littattafan da Allah ya sauko wa annaba kamar su attaura su zabura su injila su zaka ga ƙari zaka ga rage kusan ma yanzu duk an canza abin da yake ciki to amma alqur'ani ba zai dauki wannan ba saboda inna nanu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun saboda haka tabdili ko tagayiri baya shiga cikin alqur'ani balle ƙari ko rage saboda Allah tabaraka ta'ala shi ya dauki nauyin ɗawainiyar kare alqur'ani shi yake kare shi da makarantansa kuma ya sanya shi a cikin zukatan wato hafizan alkur'ani ya sanya zuciyoyinsu su zama su ne taskokin alkur'ani ɗin saboda haka Allah ya alkawari su ma ba zai wulakanta su ba yadda ya ɗauki alkur'ani ya sa a cikin zuciyoyinsu to ya yi alkawari su ma zai kare su ba zai wulakanta su ba sai za ki so hafizin alkur'ani ya kiyaye kanshi daga afkawa wurin da zai wulaƙanta shi Allah ya yi alƙawari ba zai wulaƙanta ka ba amma in kai ka je ka wulaƙanta kanka to kai ka ja to sannan littattafan da Allah tabaraka ta'ala ya saukawa alqur'a ya saukawa sauran annabawa daga sama kafin alqur'ani Allah ya sanya ya danka kiyayewar littattafan a hannun al'ummar shi yasa suka samu damar caccanza abin da yake ciki suka gayyara shi suka baddala shi suka ƙara abin da suke so a ciki suka rage abin da ba sa so amma alkur'ani wane mutum Allah tabaraka ta'ala bai ba wani mahaluki damar ya ƙara wani abu ko ya rage ba shi yasa sai ya zama abin kiyayewa ne a cikin zukatan al'ummar annabi Muhammadu har ƙarshen zamani kuma ba zai gushe ba abin karewa a cikin littattafai ba zai gushe ba abin karewa a cikin zukata kullum ana karanta shi kullum ana kiyaye shi kullum ana rubuta shi alqur'ani ya dunkule dukkan shari'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yadda alqur'ani yake abin kiyayewa haka shari'a take ita ma kiyayayya ba wanda ya isa zo ya ƙara wani abu a cikin shari'a ba kuma wanda ya isa zo ya rage shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa inna Allah yab'athu ala ra'ati kulli mi'ati sanatin man yujaddidu li hadhihi al-ummati dinaha ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala bayan kowace shekara ɗari yana turowa wannan al'ummar wanda zai zo ya jaddada mata wato ya sabunta mata addininta sannan yana faɗi yana cewa inna Allah lan yu'azziba qalban wa al-qur'an ku sani Allah ba zai ƙona zuciyar da ta haddace ƙur'ani sannan a cikin kashiful albas maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kawo hadisai kamar haka ya kawo hadisi daga abi sa'id al-kudri daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ياتي يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيت أفضل ما وزد- ما وزد السائلين cewa Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda karatun alkur'ani da yawan zikiri na ya shagaltar da shi daga roƙona zan bashi abin da mai roƙona ma ba zan bashi ba sannan ya faɗi ya ce wa fadl kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala sa'ir khalqi wato bambancin maganar Allah da bambancin wato a bisa sauran maganganu kamar bambancin Allah ne tabaraka ta'ala da sauran halittar sannan imam muslim ya hudda hadisi wato daga abi umamat al-bahili cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi ku rika karanta al-qur'ani domin al-qur'ani zai zo ranar al-qiyama ya ceci ma'abota karanta shi sannan imam al-bayhaqi ya hudda hadisi daga sai da Aisha ta siddiqiya yar siddiq akbar Allah ya kara mata yadda da ita da babanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراعى لأهل السماء كما تتراعى النجوم لأهل الأرض cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gidan da ake karanta alqur'ani wato mala'ikun sammai suna hango wannan gida kamar yadda ma'abuta ƙasa suke kallon taurari a sama yadda kai da kake ƙasa in ka daga kai kake ganin taurari to haka kuma mala'iku suke kallon gidan da ake karanta alqur'ani a nan ƙasa sannan a sayyidina anas ya fidda hadi ya rawaita hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nawwiru manazilakum bis salati wa qira'atil qur'an ku haskaka mazaunan ku wato dakunan ku da gidajen ku da yawan sallah da kuma karatun alqur'ani sannan ya fidda hadisi wato a Numan ibn Bashir ya rawaita hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya faɗi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdal ibadati ummati qira'atul qur'an mafificiyar ibadar al'umma ta ita ce karatun alqur'ani sannan wato sumaratu dan junjuri ya rawaita hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce ya ahlul qur'ani la tatawassadul qur'ana واتلوا حق تلاوته وفي آناء وفي آناء الليل وأطراف النهار وافشوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون yace ya ku hafizan alkur'ani kar ku mai da alkur'ani matashin kanku kar ku dinga kwanciya a kai wato ku dinga farauto abin da kuke so da shi kun mai da alkur'ani kai wurin hutunku shikenan sai ku je ku yi wa'azi da shi ku faɗi abin da kuke so ku rage abin da ba kwa so a ku lura ku kiyaye martabar alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku dinga karanta shi matakar karanta ku dinga lura da ayoyin da ke cikin sa ku karanta safa da yamma ku rika wato tadabburi kuna fahimta kuna tafakkuri a cikin ayoyinsa ko kwa samu rabo a wurin Allah ba wai tsabar tilawa qur'ani kawai ake nema ba kar ku yadda ku zama daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aktaru munafiki ummati qurra'uha mafi yawancin munafikan al'umma ta gardawanta makaranta alqur'ani su ne suka fi kowa munafinci sannan su baya suna bari suna cewa kayan marmarin gardawa gulma shi da kayan marmarin yadda ka san za a aje aful a aje inabi a aje kayayyakin jin daɗi ana taɓawa to haka gardawa suke ajiye gulma a tsakanin sannan ba wanda ya fi su tauye martaba junan su zagi wannan in shi ma baya nan su zagi wani wani dan uwan ba wanda ya fi su gulma ba wanda ya fi su ƙarya ba wanda ya fi su hassada saboda haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tatawassadul qur'an kar ku mai da alqur'ani matashin kai sai dai kai ku kwanta a kai ku karbi kuɗi ku karbi abin da kuke so da alqur'ani ne to sannan maulana shi ibrahim radiyallahu anhu ya ce imam muslim ya fidda hadisi daga abi umamat al-bahili Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ya ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi ashe mun karanta shi to saboda haka yan uwa wannan shine wato abin da ya sa shi ya ce ayatuhu wa kitabuhu baqat sarmadan mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'aninsa wato za su wanzu har abada babu abin da zai jirkita su babu kuma abin da zai canza su sannan maulana shi Ibrahim radiyallahu anhu a cikin tafsirinsa riyadut tafsir Allah ya saka shi Salahuddin da da alheri da ya kawo mana wannan tafsiri shehu yana hudu yana cewa shi alqur'ani matukar ana karanta shi a fuskar ƙasa to to sama ba za ta daina zubda ruwa ba sannan ƙasa ko ba za ta daina ɗaukar shuka ba in dai ana karanta alkur'ani to sama za ta yi ruwa sannan ƙasa kuma za ta fidda tsiro sannan matuƙar aka auri mace aka sata a ɗaki za ta haihu in dai ana karanta alkur'ani duniya ba za ta rabu da ɗaukar al'umma ba har sai lokacin da aka ɗauke alkur'ani ɗin wato aka shafe shi a cikin zukatan makaranta alkur'ani kuma aka shafe shi a cikin takardu dan dama manzo Allah ya faɗi ƙarshen zamani za a shafe alkur'ani za a ɗauke shi su ba suka ce to malamai sun ce za a shafe alkur'ani ne a cikin zukatan gardawa za su manta shi su ba suka ce a ba ka ke nufi ba za su daina aiki da shi duk sanda suka daina aiki da alkur'ani din to an shafe a zuciyarsu dan ba muradin Allah bane ka dinga zub kawo tilawa Qur'ani ana kabbara ba shi bane muradin Allah a muradin Allah karanta Qur'ani kai aiki da shi da zaran ka daina aiki da shi to babu Qur'ani a zuciyarka shine anan ne sura suka ce hafizan alqur'ani biyu ne da hafizi mai tilawa yana tilawa Qur'anin na tsine mar da kuma wanda bai haddace ba yake aiki da shi shi bai haddace ba amma yana aiki da alqur'ani shi ma hafizin Qur'ani da kuma wanda ya haddace shi bai yin aiki da shi amma ya iya karanta shi to shi ne shehur dillanu ya ce to matuƙar alƙur'anin yana nan ba a ɗauke shi a cikin zukata ba to sama ba za ta daina ruwa ba ƙasa kuma ba za ta daina ɗaukar shuka ba mata ko ba za su daina haihuwa ba har sai Allah ta'ala an ya ce to ai malamai suna ta kawo mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun rubuta kusan dubu uku su imamun nabahani duk sun yi littattafai har da mu'jizatar rasuli sai ya ce to ai maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuka da dinai arba'in sun fito a shekara guda an ci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗibi duwatsu sun tafi a hannunsa ko ya shayar da runduna guda madara ko ya shayar da su daga rijiyar da babu ruwa ko manzo Allah ya ciyar da kusan mutum dubu tamanin a ƙanƙanin lokaci ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira itaciya ta zo ko wata ya sako ya tsage ko abu kaza ya faru ko an da mai da rana ko ya ɗibi ƙasa ya jefi idanuwan kafirai Allah ya ce ni ne jiban shi ya ce to ai duk wannan ba mai warkarwa ba ne mu kafana min al'ayat ya ce ya ishe mu daga dukkan mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mu alqur'ani ya ishe mu babban mu'jiza daga dukkan daga dukkan mu'jizin da za ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raƙumi ya mai sujada ko itaciya ta zo ta amsa kiransa shi ya ce ai mu mu'jiza ya fi mu ya ishe mu ya fi mana akan dukkan mu'jizar da za a gaya mana dan ne izda za algayya domin ko alqur'ani zahazahal gayya ya kau da bata ya kau da zalunci ya kau da sharri domin alqur'ani ya nisantar da zalunci da bata daga zukatan halittar Allah baki ɗaya shi ne ma'anan gayya wato bata da sharri dukkan sharri a wurin laraba sunan shi gayyu duk sharri sunan shi gayyu duk alkhairi sunan shi rashadu a wurin larabawa shi yasa abdullahi dan abbas da ya zo tafsirin fasauha yalqauna gayya sai ce algayyu واد في جهنم وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره وإد للزاني المسر ولشارب الخمر المدمن ولآل الرياء والعقوق والزور ولمن أدخلت على زوجها ولدا من غيره yace gayu wato wani daji ne a cikin wutar jahannama dukkan dazuzzukan jahannama suna neman tsari daga shirin zafin wannan daji na gari an shirya wannan daji wato na wutar jahannama mai suna gaihu ga mazinaci wanda bai jin kunyar fada mai nacin zina wanda in ya zauna cikin abokansa zai dinga labari ai jiya ma an yi kaza an yi kaza an yi kaza ai jiya ma an yi kaza an yi kaza an yi kaza ai watan da ya wuce ma an yi kaza an yi kaza so da ke ma an jira da daddare ma wuri kaza zan tafi to irin masu wannan wanda zai lalata bai jin kunyar Allah ya zauna da abokansa to zai fada cikin wannan wato wato wato wannan wannan wannan rami na kai sannan da kuma mashayin giya shi kuma shi ma wanda baya ɓoye shaye-shayen wanda zai zai zauna ina wani yanzu ai shekaran jiya ma ai crate uku aka sha jiya kuma an samu dai biyu dai amma yawan Allah ya biyar za a sha to iri irin waɗannan su za a jera cikin wannan rami mai suna gayi sai kuma ba mutariya wanda suke aiki ba dan Allah ba dan neman girma da neman jama'a da neman kuɗi sai kuma masu gujewa iyayensu sai kuma masu shaidar zur masu ƙage masu ƙago ƙarya su yaɓa sai kuma matar da ta kai wa mijinta ɗan da ba nashi ba ta shigo masa da shi gidansa to ita ma za ta fada cikin wannan wuta mai suna gayu to saboda haka ‘yan uwa ya kamata lallai mu kiyaye Allah ya tsare mu daga waɗannan ɗabi'u da aka zana ya kamata mu karanto ayoyin da Allah ke faɗin sharu zuwa ga wannan wato rami mai suna gayu a cikin alkurani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فغلب من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيان بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وإخوانهم يموت بسم الله الرحمن الرحيم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يق- لا يحسنون بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صدق الله العظيم
alhamdulillah to kaga mun gode Allah shi Ibrahim ya ce manzo Allah qazza zahal gayya duk wannan gayyar da aka yi ta fadi a nan manzo Allah ya kore ta a cikin zukatan mu, ya kore aikin da za ta sa mutum ya fada cikin gayyu bihi shi ya ce da albarkar wannan alqur'ani wanda zai ta zahzahal gayya kassaƙani hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya shayar da ni ƙanƙafan wato wata irin giya mai suna karkafu subhanallah kai da jin giyar ka san za ta yi zafi a to karkafu ba yawan ba shi ba mutum ya sha ba mutuwa zai ba hancin ka tsintsinkiya zai wallahi to kaji sunan giyar kenan yana faɗi ma a wani wuri tun da ya fi shekara talatin da wani abu kamar ya kai arba'in yana shan irin irin waɗannan manyan giya- giya- giyar yana cewa sakirtu bi kan gari su shauki da hari
a cikin jami'ul jawami sakirtu bi khandari fi shauki dahari wa ba'du al-yawmi afkarul mudayi na sha wata irin giya da ake kiranta kandari subhanallah to shine shi yace to albarkar wannan alqur'ani da nake tadabburi nake tafakkuri cikin ayoyinsa Allah tabaraka ta'ala ya shayar da ni wata irin giya tsohuwar giya ne suna karkahu hubbu amada wadda na same ta wato na samu san annabi ahmadu albarkacinta to ayoyin qur'ani ne na karanta ayoyi ga kamar waɗannan ayoyin da za mu karanta yanzu
بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فسل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا نعم بينهم كدعاء بعضكم بعضا بسم الله الرحمن الرحيم نون والكلام وما يسرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون بسم الله الرحمن الرحيم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالمؤمن المبين وما هو على الغيب بدليل وما هو بكون شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم
to shehu radiyallahu ta'ala anhu shine ya faɗi ya ce to wato ayoyin alkur'ani da nake karantawa wato Allah tabaraka wa ta'ala ya shayar da ni wata irin giya wato tsohuwar giya a cikin wannan ayoyi ta soyayyar annabi Ahmadu
sakirtu shehu ya ce da na sha wannan giya ta kirtu na yi maye da waɗannan ayoyi فلا أطهو ba zan taɓa wartsakewa ba حياتي matuƙar rayuwata مدى الدنيا tsawon rayuwata madad duniya matuƙar duniya har abada a bige nake da ƙaunar annabi muhammadu saboda ka shehu radiyallahu anhu ya riga ya saba irin waɗannan shiga cikin irin waɗannan al'amura kuma duk wanda ya bi shi a cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa wartsakewa ba yana kawo wasu baituka a cikin sirri akbari
لا إله إلا الله لا إله إلا الله معاني أبائك هذا أفنى المآل يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله معاني أبائك هذا أفنى المعاني يا سكنت بخمري إن هممت بشربه سكنت ارتزازا منك في فردي لا لا الله لا هذا يا لا بل الشكر قبل القول والكرم لم تكن وما سمى غير الكمر ويكاد شربه لا لا لا لا ما لي أبا إسحاق يا لا ومت كراما في المدامات فاجه ببرهام عبد الله من فاد ربه الله الله لا إسحاق يا ومت كراما في المدامات فاجبوا ببرهام عبد الذات من فضله به لا لا لا لا لا باعث هذا أفضل أن يا وجدت حبيبي بعد موتي بحبي هو العاشق المحبوب من فاز قلبي لا لا لا لا يا لا فارسلت نفسي وإذا ويا لم تئس ويا مصيبا للرسول وهبه يا لا وكسرت إنسان العيون وعيني وقد سرت إمدادا لأثم وإربه ألا لا معالي يا لا بفيدي يا فيد البار والبار جملة وإني نصر للأمين فبه أبائي يا لا تفيدي يا فيد البار والبار جملة وإني لنصر للأمين وسادي لا لا لا لا معاني أبائي هذا يا لا ولايتي العظمى تهكلت إنني إلي ومني ما يفاد لشربي الله الله الله لا معاني أبائك هذا يا الله ولايتي العظمى فيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله معالي أبا إسحاق حمد يا الله أنا النفس والآباء ما ما رأيتها تراني فإن لكل من عند ربه لا إله إلا الله لا إله إلا الله معالي أبا إسحاق يا الله أنا النفس والآفاق ما ما رأيتها تراني فإن الكل من عند ربي الله الله الله لا معاني أبا إسحاق يا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله معاني أبا إسحاق ابن المعاليا لا إله إلا الله الله لا معاني أبا إسحاق ابن معاني أبا إسحاق ابن المعاليا معاني أبا إسحاق ابن يا الله معاني أبا إسحاق ابن المعاليا
shehu radiyallahu anhu ya faɗi ya ce sakirtu na yi maye bikamrin da wata irin giya ina hamamta kai ko mun girman wilayarka in ka himmantu bishirbi da niyyar za ka sha wannan giyar da na sha sakirta tun baka sha ba za ka bugu iltizazan saboda jin daɗi ninka daga gare ka fi farti ɗibihi a cikin tsananin daɗin giyar balis tukuri kai bar wannan zancen ka san wannan mayan da muka yi qablal kauni mun yi shi tun gabanin Allah halicci kauni wal karamu gonar da za a shuka haɗin kiyar ma lam takun ba a halicce ta ba wa ma samma babu abun da yi saura wancanan ka gairul khamr in ba giya ba wai ka kai can ka bishirbihi zo ka sha ka ji wa mutu na yi wa fati garaman saboda bege fil madamata a cikin giya fajabu kai ku yi mamaki bi barhama da wannan bawa mai suna barhama abdul zati hamilul ismi al-azim al-azam al-kabir al-akbar al-makazun al-masum min fardi hubbi saboda tsananin san manzo Allah wajattu da ne wafati wajattu sai na tadda habibi masoyina ba da mauti bi hubbi bayan wafati na da sansa wal ashiqu shine ashiqi al-mahbubu abun so min fardi qurbi saboda tsananin kusancinsa ga Allah fa arsaltu nafsi sai na aiki kaina wa'izan dan ta wa'azi, wahai lamta istiwaya, amma ba wani taiwa wa'azi ba sai ni. Mujiban mai amsa kira lin rasul ga manzo Allah wa hizbihi da jama'arsa. Wa kasartu haƙiƙa na zama insanan uyun ni ne ainihin bikin nan na tsakiyar idan ‘yan Adam, wa ainihin kai ni ne ma idan gaba ɗaya. Da ni ake gani, waƙar sabta hakika na zama imdadan ni ke ba da madadi li ujmi ga baibayen urbi da larabawa bi faidiya da failata ne faidul bari tekuna suke samun madadi wal barri da tudu wa inni ku sani cewa ni nafsun ni ne rai lil amir ga kowane sarki wa sabi da jama'arsa wilayatul uzma wal nan tawa babba ta haƙƙaƙa tana tabbatarwa inna ni cewa ni ilayya da gare ni ne wa minni ilayya zuwa gare ni ne wa minni da gare ni ne ma yuhabu abinda ake zubo shi da shirbi dan a shashi anan nafsu ni ne ran kowa da kowa wal afaqu ni ne gabas da yamma kudu da arewa ma ma ra'aita duk sanda ka dube ta tarani ni zaka gani fa innil kullu ni ne duka min inda rabbi daga ubangijinsa
sakallahu ardan shehu ya ce Allah ka shayar da wata ƙasa da ake kiranta Madinatul Munawwara bil aqiqi wadda a bayanta akwai wani daji mai suna Aqiqu wa talihi ka shayar da wani dutse a cikin garin Madina da ake kiran shi Sal'u maqarra habibillah matabbatar masoyin Allah sakiyallah sakiya Allah ka shayar da ita shayarwa zahiri da baɗini alayhi salatullah salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan amincin sa biha albarkan wannan salati mautu mautu nafsi zuciyar almajirai na da ake kiranta nafsu ta mutu al'amartu bisu'i saboda ita ke janyo dukkan bala'i ita ke janyo dukkan halaka kuma sai an sai ta mutu ake saduwa da Allah shi yasa halar Allah ta ce in turid waslana fa mautuka shar'un la yanalu misali man fihi fadla in kana son saduwa da mu to sharadi ka mutu dan wanda yake da saura rayuwa to ba shi ba saduwa da mu
wal fuadu shi shi wani fa'adu zuciya ta kalbi ita kuma biha yahya wato da mutuwar nafsu ne take samun rayuwa dole ne sai nafsu ta mutu abul abbas mursi yana cewa la yadkhulu ala allah illa min babayn aduma al maut al hissi wa huwa al maut al dabi'i ba wanda ya sai shiga fadan Allah sai ta hanyar ɗayan mutuwa biyu mutuwar farko mutuwar nan ta zahiri imma azra'il ya zo ka mutu imma al maut allazi ta'ni hadhihi da'ifa imma mutuwar da waɗannan jama'a su ba suke magana ita ce mautun nufus shine fiha mautu nafsi da albarkar wannan salati zuciyata ta nafsu take mutuwa dan faman lam tamut nafsuhu lam tahaya ruhu duk wanda nafsunsa bata mutu ba to ruhinsa ba zai rayu ba ba'ar mazana Allah sun ce la ya hasulu dukulu ala Allah hatta ya mutu arba'a mautatin ba wani ɗaya da yake shiga fadan Allah sai ya mutu so hudu mautun ahmaru mautun aswadun mautun abyadun mautun akhdarun sai yayi can mutuwa sai ya yi baƙan mutuwa sai ya yi farar mutuwa ya yi koriyar mutuwa jan mutuwa ita ce saba wa son zuciya duk abinda zuciyarka take ingiza ka ka aikata saba mata wannan mutuwa ne mai zaman kanta sannan baƙan mutuwa shine ɗaukar nauyin cuta daga wurin halitta kana da iyaye ɗan zina izaje ka ka yadda wanda ba bakin komai yake ba addini ci mutuncinka ka yadda wannan ma mutuwa ce mai zaman kanta sannan faran mutuwa shine zama da yunwa ita ma sai da ita ake shiga fadan Allah sannan koriyar mutuwa ita ce ta riga wato mai faci to waɗannan mutuwa guda hudu su da su ake samun shiga cikin halar Allah tabaraka ta'ala sannan nafsu tana daga cikin wato ‘yan fashin nan guda hudu’ waɗanda wani mawaƙi ta inni bulitu bi arba'in yarmina ni bin nabli an qausin lahu tawtiru iblis wa dunya wa nafsi wal hawa ya rabbi anta ala al khalasi qadiru yace ni an jarabce ni da abubuwa guda hudu suna ta harbi na da kibiya daga kwari wanda kwari yana da arkiya shine iblis da duniya da zuciyar nafsu da san zuciya ya ubangiji a bisa kiyaye ba a waɗannan abubuwa guda hudu kai ne iko to shi yasa wato shi ya kawo wannan a a wannan baiti alayhi salatu llahi wal fu'adu bi haya haya wato abin da yasa shehu radiyallahu alaihi ce wal fu'adu bi haya haya da wato wal fu'adu ita zuciya da da mutuwar nafsu ne ya haya take rayuwa bi mushahadatin lahi tabaraka wa ta'ala domin ma ka zama al fu'adu ma ra'a a hadisi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa hal ra'aita rabbaka ya rasulullah shin kaga ubangijinka yace ra'aitu rabbi bi fuadi marratayn na ga ubangiji na da zuciyar fuadu har sau biyu a wata ruwa ya ce ja'ala nuru basari fi fuadi fa nazartu ilayhi bi fuadi Allah ya dauki hasken idanuwa na na kai ya sanya a zuciya a cikin zuciyata sai na ganshi da idan zuciyata ai ra'adu basarihi ma ra'atul basiratu wato bi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah tabaraka ta'ala da idanuwansa na ka da hasken idan zuciyarsa shi yasa suka ce annahu lamman taha ila al-arshi tara kullahu basaran lokacin da manzo Allah ji al-arshi duk jike sai da ya zama ido ko ina jiya Allah ke gani to daga nan ne ake ɗauke wani sabani ya ganshi ko bai ganshi ba sannan wato ya zo cikin hadisul qudsi Allah tabaraka taala ya ce inna fil jasadi mudghatun wa fil mudghati qalbun wa fil qalbi fu'adun wa fil fu'adi damirun wa fil damir sirrun wa fil sirri ana Allah ya ce ku sani a cikin zuciya akwai wata tsoka a cikin tsokan nan akwai kalbu a cikin kalbu akwai fu'adu a cikin fu'adu akwai damiru a cikin damiru akwai asiri a cikin asiri akwai ne
عليه الصلاة الله salatin Allah tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan amincinsa بها albarkar wannan salati أكون in zama كل الممات wato mai daɗin mutuwa كذا المهيا kamar yadda rayuwata ta yi daɗi to in na zo wafati ma wafati mai daɗi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum
عليه الصلاة الله salatin Allah tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan amincinsa بها albarkar wannan salati أرتقي in ta yin taraki إلى ذروة العليا zuwa tsororuwar daraja شهري tsawon zamani na عليه الصلاة الله salatin Allah tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan amincinsa بها albarkar wannan salati أبدا har abada bi a alluƙuya saduwa da zatin almustafa zabin Allah lil abdi ya tabbata ga wannan bawan jihada albarka wannan salati abadan har abada duk inda na juya ga Allah عليه الصلاة الله salatin Allah tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan amincinsa يداركني فضلا wannan salati ta riskar da ni lima fata ni ga abin da ya kubuce min sa'ayan na ibada fallan dan falala عليه salatin Allah tabbata ga manzo Allah مع الأهل الكرام tare da halayensa masu girma وصحبه da sabansa masu girma مدى كوننا matuƙar kasancewar mu نرزق السقيا wato an arzuta mu da sha da shayarwa بالمصطفى da albarka almustafa zabin Allah mu ke shayar da madadi karanta wannan
من أول مسألة أعاليكم بها إلى النبي يبكي كل فرد وذرة فكل ولي كيف كان ببالي أمد بكرم ما له من فضيلتي
wannan shi ne ma'anin shayarwa shehu yana shayar da ɗaiɗaikun halitta da ƙwayar zarra madadi abin da ya karbo daga zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura wa halitta haka qadrihi min dari azim
saka da alkhairi alhaji Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara madadi Allah ya kara tariki Allah ya kara kusaci Allah ya kara daukaka Allah ya kara mana soyayya barka da sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mun gode Allah lokaci ne ya mana abu nan kuma yau mun yi baki wanda suka zo daga nesa a sun zo yin karatu kuma za su zo su koma gida kafin duhu ya yi suna wajen gari can hanyar jos alhamdulillah allah saka da alkhairi Ah, jama'a ana zuwa daga wa- wurare ana zuwa ah, a wannan makaranta ana karban wato madadi alhamdulillah Ah, allah ya kara mana madadi ko da yaushe kar madadi ya ce yankewa Mm, albarka da sallallahu alaihi wasallam ba da shehu kuma muna godiya allah saka da alkhairi kuma kun ji dai abin da aka yi a wannan karatun in aka in aka saurari karatu ya kamata a yi amfani da shi a yi a- in an ji karatun kuma aka sai a yi amfani da abin da aka karanta kuma kun ji dai abin da shehu ya gaya mana akan maganan karatun qur'ani kuma kun ji abin da shehu ya gaya mana akan qur'ani to saboda haka a himmantu kar a bar karatun qur'ani a baya baya yawwa kun gani ga subuhin nawa ma ina yake kun ga nawa subuhin ma gashi nan ina karanta ta to saboda haka wanda ya iya karanta subuhi ya ci gaba da karanta wanda bai iya karanta subuhi ba ko da izu biyu ne kullum karka fasa karanta shi ya zama da duk wata ma ka yi sauka ko da so daya ne Ah, haka malam mu shehu tijani abul abbas ya gaya mana saboda haka ai kokari kar a yi wasa maganan ɗariƙa da faila ba abu ne wanda yake na hutu ba ne ko abu nan kuma in ana karanta ƙur'ani a yi karatun shi da niyyar ibada ba karatun riya ba ko neman wani abu nan ba yawa kuma kun ji abin da shehu ya ce in kana karanta ƙur'ani kuma kai ta nazari kai ta tafakuri akan ayoyin Allah abin da Allah ya ce abin da Allah ya ya- ya umarni da abin da Allah ya hani an fahimta da kyau to saboda haka Allah ya taimake mu baki daya kuma ina kira a gare